الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعد في بنظرة تاتينا بالظفر alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya nuna mana wannan lokaci da muka saba haɗuwa da ƴan uwa na Allah almajiran shehu Ibrahim Inyas radiyallahu anhu ko ina a duniya gaba ɗaya muka haɗa waje guda a kowace shekara domin karanta maulidin shehu Ibrahim radiyallahu anhu ta juna barka da murna da ganin wannan munasaba mai albarka to mun gode wa Allah da ganin wannan arziki da Allah ya yi mana gashi bana ma Allah ya yarda wato yau ɗin nan tara ga watan biyu wato na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mun sadu a nan garin abuja domin dai irin wannan abu da aka saba na nuna wa juna ƙauna da soyayya da raya wannan munasaba da tuna wa junanmu ni'ima da allah ya mana babba wato ta samun shehu ibrahim ya sauzi allahu anhu a matsayin jagoran sahibul faidati to mun gode wa allah muna ta yi ahalar faidati na ko ina murna 'yan faila ma'ana almajiran shehu ibrahim na ko'ina ahalul faidatu suna ne gamamme na kowa da kowa ne duk wanda yake almajiran shehu ibrahim duk wanda yake dan faila ahalul faidatu saboda haka mun gode Allah da wannan arziki da Allah yayi kuma mun gode Allah da wannan haduwa ta ta haduwa bayan Allah ma kadai ya isa arziki ba wai ko sai an ce komai ba ma ba wai sai an je wajen taro an ji wani abu ba ma a'a mun dai zo garin ya isa mun shaki jin fashin juna mun mun zo da niyyar mun zo dan shehu radiyallahu anhu mun zo don wannan munasaba mai albarka to wannan kadai ma ishe mu alheri dama ba wai muradi abin da za a karanta a wajen ko za a je a wajen a muradi kawai haduwar ita ce muradi to mun gode Allah akan wannan kamar dai da muka saba a munasabobi irin haka da yawa to muka ga ya dace kuma mu dan gaisa da juna wato a irin tamu gudunmuwar ta wannan maulidi mu zakarar da junanmu muhimmancin haduwar mu wuri guda da kuma nuna wa junan mu kauna da soyayya dan zatin Allah saboda dama can mu a hadan muke ba a raban muke ba Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun cewa wato su mu'minai yan uwan juna ne saboda ku yara ma'aboci tsakani a tsakanin ku gyara yan uwan takanku da juna eh mu'minai yan uwan juna ne saboda haka mai gyara ƴan uwantakanmu da juna mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ko a jikanmu abinda Allah yake kira zuwa gare shi kenan salatu da aminci tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad dan Abdullahi wanda shi ma yake faɗa wata magana irin wannan a cikin hadisin sa mai girma madaukaki yana cewa al-mu'min lil mu'mini kalbul yani yashuddu ba'dahu ba'da shi mu'mini dangane dan uwansa mu'mini to kamar misalin gini ne guda daya wanda sashensa shi ne yake karfafa sashi shi gini wani bangare na shi ke karfafa wani bangare yanzu misalin a ce wato wannan garu in shi kadai ne haka a tsaye katanga ce guda ɗaya ba a samu wata ta yi crossin ta juya haka ba ba a samu wata can ita ma ta liƙe da ta juya haka ba a samu can wata ta liƙe ta juya haka sun yi shaf ɗin ɗaki ba kaga wadda ta liƙe nan wadda take nan ita riƙe waccan wadda take ta ita riƙe waccan shi sa suke tsaye duk ruwan da za a yi duk iskar da za a yi duk abin da zai faru da ya haga ya faɗi wannan ginin ada a ce gini ne kawai falle ɗaya aka yi shi yana tsaye da kansa ba wani wanda ya jingina da wani abu bai jingina da komai ba ba ya masa wani ginshi kai ba da za su rirrike shi ba to cikin sauki suka ga ya faɗi iska ma sai ta kada shi ruwa ma sai ya kada shi haka ne to wannan kenan sannan kuma sarƙaƙiyar da ake wa gini wajen yin sa wannan bulo ya shigo tsakiyar wayannan bulluka guda biyu rike su wancan bulo shi ma ya shiga nan wannan ya shiga nan za ka ga bulo sassoka shi ake a tsakanin juna ba wai haka ake zuwa dinga jera bulluka ɗaya kan ɗaya kawai safa sai ba in haka aka yi duru shi zai amma da yake za a sassarƙa ne wannan ya shiga cikin wannan wannan ya shiga cikin wannan sannan a yaƙe da siminti da suka ga wato sashen su ya karfafi sashi shikenan sai ya zauna lafiya kaga wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana ishara ne zuwa ga wato muhimmancin haɗuwar mu waje ɗaya da kuma wato taimakekeniyar juna da haɗewar hannayen mu guda kada zama mun wawware in muka wawware duk faɗuwa za a yi eh in muka wawware da za a haɗu ne amma muna haɗa wuri ɗaya da zai kaga cewa wato haɗuwar ita ce za ta ƙarfafe mu wa ala alihi wa sahbihi Allah ya ci dace ga alayen manzala da sahabbansa haka kadirin dar lazim Allah ya daɗin yadda ga Maulan Shehu Tijjani Abul Abbas radiyallahu anhu wanda yake cewa iyakum summa iyakum an yuhmila ahadukum huquqa ikhwani min jaybi mawaddatin aw dam'i madarratin aw i'anatin ala kurba fama nubtuliya bitadyi'i huquqil ihwani ubtuliya bitadyi'il huquqil ilahiyya wala mu shautu jana abul abbas radiyallahu anhu yana cewa a hirdinku sannan a hirdinku kuma har yanzu daga ɗayanku yayi wasa rere da haƙoƙin ƴan uwansa shautu jana na tsawatar waye a hirdinku sannan ƙari dai akai a hirdinku har yanzu daga a ce ɗayanku yayi wasa rere da haƙoƙin ɗan uwansa wato duk wanda aka jarrabe shi na daga jawo amfani ko kuma ije cutuwa ko kuma taimako akan wani masifa ko bakin ciki wannan shine hakokin yan wanda shirta ne ke yi ma'ana jalbu mawaddati jawo a a a a a a abin da yake zai jawo soyayya jawo abin da zai zama amfani ga mutane kai da Allah ya sa kana da wani dogon numfashi ko kana da wata doguwar kafa ko kana da wata isa a wani waje sauran yan uwa ba su da wannan isar kuma suna da bukatu da za su amfanar da su a wancan gurin da kake da kafa a wurin su kuma za su iya kaiwa can ba kai ka iya kaiwa can to ka jawo amfanin ya amfanar da su wajibin kai kuma su haƙƙin su ne a kanka in ba kai haka ba ka to zartar da haƙƙin yan uwa da ke kanka sannan ije cutuwa dab madarratin ije wata cutuwa kai da kake da wata kafa ko kake da wata isa ko wata faɗa a ji a wani waje sauran yan uwa na tijjaniya ba su da wannan isar ba su da wannan karɓuwa a can to in ka bari suka cutu aka kulla wani abu ko aka shirya wani abu wanda zai zama ya cutarwa gare su a ƙarshe zai zama baka kato da haƙin yan uwa baka tsaya da haƙin su ba saboda haka wannan ma babban illa ne ko kuma i'anatun ala kurba taimakon su akan wani bakin ciki ko wata damuwa yayin da yan uwa sun shiga wani hali na dangi kana da yadda zaka yi ka fidda su daga ciki in baka yi ba to to da haƙin su ne shi tutani saboda haka fa mawrutuliya bita da yi iƙoƙin ikhwan duk wanda aka jarabce shi da tozarta haƙoƙin ƴan uwa ubtuliya bita yi da hukukin ilahiyya to wannan an jarrabe shi ma har yanzu da tozartar da haƙoƙi na Allah tabaraka ta'ala kenan domin tozarta haƙin ɗan uwa to wato yana daidai da tozarta haƙoƙin ya Bak oğlum seni var. Yara işte. Memnun. Yanzu Allah ya sauke. Mana yana daidai da tozarta wato sauran haƙoƙi na ɗan uwa kenan a kamar yadda yake kuma da za ku iya ɗauka ku sa Facebook ne kuna za ku iya amma da ku bari kira shi ya shiga. To wannan kenan. To saboda haka wa an khalifati Allah ya daɗin yadda ga halifan shehu shehu tijan din nan shine sahibul faidatu abu ishaqa maulana shehu ibrahim ya sallallahu anhu Allah kuma ya dadin yadda ga magajin sirrin sa shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu shehu Tijani bin Usman radiyallahu anhu da yake magajin sirrin shehu ibrahim shi Allah kara yadda gare shi da yake jagoran mu cikin Allah kuma alhamdulillah suna da mu ya biyo ta wajen sa ne gode Allah wannan ba yana nufin cewa ko shi ne wani abu kaɗai wanda saura ba a kowa da shi da ya riko da shi to mun gode Allah da dukkan shehunai ma Allah ya ƙara yadda gare su wanda suke sunna sai alheri gare mu baki da to abinda kamar yadda na faɗa nake so dan tauna a kansa wato shine menene makura a cikin ƴan uwantaka da kuma wato soyayya dan Allah me manufarta me ake nufi dan me aka ake zancen ƴan uwantaka da soyayya dinnan a cikin Allah me yasa wato ya zama wajibi ko ya zama wani haƙƙi daga cikin haƙoƙi da za a kula da shi a cikin ɗariƙar tijjaniya to ita ƴan uwantaka din an faɗe ta abinda ake nufi shine abin da yake haɗe tsakanin makusanta wato ta dalilin nasaba ko dalilin shayarwa ko dalilin surukuta wannan shi ake nufi da ƴan uwantaka a asali dan ka ce ƴan uwantaka to wani abu da ke tsakanin wani da wani na daga nasaba ta jini eh wannan shi ya haifi wancan ko kuma wan wannan shi ya haifi kanan wancan shi ya faɗan wannan shi ya haifi wannan ko ƙanansa shi ya haifi wancan haka dai kaga wannan yan uwantaka ce ta jini sannan kuma akwai yan uwantaka wacce take ta shayarwa wane ya sha nonon wance ko da ba ta haife shi ba saboda haka da ita din da ayan da ta haifa da iyayen da suka haife ta da duk dangin da sun zama danginsa saboda dalilin shayarwa ko kuma wato surukuta ta shiga a ce wannan ya auri yar waccan to ubanta ya zama ubansa uwarta ta zama uwarsa eh da dukkan abubuwan da suke wato wanda suke na daga yan uwantaka kannanta kannansa ne yayyansa yayyansa ne duk wannan ya ya shiga tsakanin su baki da to to wannan shine asali ita kuma mahabba misali soyayya to wata jazibiya ce wani abu ne da yake fazga yake fazgar zuciyar wani zuwa ga wani shauƙi ne daga wani mutum zuwa ga wani shine ke ake nufi da soyayya din nan da yan uwantaka kuma da soyayya in mun haɗa su a cikin Allah in muka ce soyayya cikin Allah ko yan uwantaka cikin Allah to a nan kuma ta zo da wata ma'ana wata take mai faɗi fiye da waccan kenan domin nan gurin zai zama wata alaƙa ce mai faɗi wanda yake wato ta ƴantu daga wato wancan da baibayi na nasaba ko da baibayi na shayarwa ko da baibayi na wato zancen surukuta yanzu duk ba wannan ba ta ƴantu ga baran wannan tunda mun ci soyayya cikin Allah ƴan uwantaka cikin Allah to nan gurin mun kwance shi daga wanda baibayi ta ba lallai sai da jini ba kenan tsakani abin da ke nufi kenan ba lallai sai an samu surukuta ba lallai sai an samu sharuwa ba a'a nan duk babu wannan da baibai an samu wani yanci ne saboda haka abin ya ma'ana ta ƙara faɗi haka ne abin da ake nufi shine wani wanda wani a a da baibayi na Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa ka da shi a wato na daga wato ma'ana masharabin ku ɗaya ko kuma kuna kan tsari iri guda cikin fahimta ta addini to ma'anar wataƙila ‘yan uwantaka cikin Allah ko soyayya cikin Allah ɗin nan shi ne wannan. Shi ko manufa daga gare ta shi ne samun yadda Allah tabaraka wa ta'ala da kuma kwatanta aiki da abin da Allah ya umarni shi tabaraka wa ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin hadisi ya ce akwai wasu mutum bakwai wayanda Allah tabaraka wa ta'ala zai inuwantar da su ƙarshen inuwa al'arshi ranar alkiyama. To daga cikin wayanda ya ambata sai ce almutahabbina fillahi bighairi sababin mati. Ya daga ciki wanda suke soyayya cikin Allah ba don wani dalili na duniya ba soyayya ta Allah ce ta haɗa su ba wani abu na duniya ya haɗa su ba to yana cikin wanda za a ilmantar a cikin al'arshi shine wanda manzo Allah yake cewa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mazaje guda biyu wanda suke soyayya cikin Allah wanda wato sun haɗu ne dan Allah kuma sun rabu dan Allah ba dan wani abu daban ba ba zumunci na jini ya haɗa su ba ba surkuta ba ba kuma wato shayarwa ta haɗa su ko kuma wani sha'ani na duniya kamar kasuwanci ko siyasa ko kowane irin abu shi haɗa su ba a sha'anin Allah ne kadai ya haɗa su to wannan suna da cikin wanda Allah zai inuwantar a inuwar aisha na kiyama in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zaka ga a irin wannan tsari sai ka ga talaka ya zama abokin mai kuɗi ko mai kuɗi ya zama abokin talaka ka rasa yadda aka yi ɗan uwa ne duka mai kuɗi yana ƴan uwantaka da talaka ba dan akwai wani jini tsakaninsu ba sai dan Allah ya haɗa su wazifa ce ta haɗa su Shehu Tijjani ya haɗa su, Shehu Ibrahim ya haɗa su, don haka sai ka ga ba ma haɗi. Wannan mai matuƙar kuɗi ne babban mutum mai kuɗi ɗan kasuwa, wancan kuma talaka ne fitar da kuma yana suna zumunci tare. A'a su haɗuwa ce ta Allah, ita kawo wannan. Inda ba don haka ba za ga haka. Ko ka ga farar fata yana abuta da baƙar fata, yana soyayya da shi cikin Allah. Ka rasa yadda aka yi, a'a don Allah aka haɗu shi yasa. Ko ka ga ɗa ɗantacce yana yana abota yana soyayya da bawa wanda yake bawa bautacce wanda yake ƙashin ƙangin bauta don an haɗu cikin Allah ne. mun ga misalin irin wannan da yawa a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yanda zaka ga wato bawa baki ɗayan kamar irin sayyidina Bilal al-Habashi radiyallahu anhu misali zaka ga suna abota da sayyidina Abubakar Siddiq suna ma zumunci da suna Allah fiye da ma yadda suke zumunci da junansu wato wanda zumunta ta hada su ta jini to kaga duk wannan ya nuna cewa wato fadin wannan da'ira kenan duka baki da to haka kuma zaka ga mai nisa wanda yake nesa ya zama wato ɗan uwa na makusanci mutum wannan yana nesa ƙarshen gabas wannan yana nesa ƙarshen yamma amma sun zama ƴan uwan juna sun haɗu dan Allah ba dan wani abu ba eh misali babba kaga wato misali kaga zumunci tsakanin irin su Shehu Balarabe Jegar radiyallahu anhu da ƴan uwantaka cikin Allah da shi Shawul Fatih wannan na ƙarshen yamma wannan na ƙarshen gabas a Najeriya amma yanda ka san uwa ɗaya uba da aka haife su haka zaka fitara misali sai ka ta mamakin yadda aka shi ma Tijjani bin Usman radiyallahu yana faɗa a cikin irin abin da ya faɗa na baitukan sa ne mai Shehu Ibrahim radiyallahu yana cewa hasalat ta'arufu wa ta'alufu wa tazawuru baina ahbabin zawi irfaqi eh yana cewa wato soyayya ta faru tsakanin juna ziyarceceniya da sabo da juna duk ya faru tsakanin juna duk ba don wani abu bane sai dan saboda Shehu Ibrahim ya radiyallahu anhu shine yazo da wannan ashe Shehu Ibrahim shi so mu zuwa da abin da za a iya kira globalization kenan shi ya fara dunkule duniya ta zama wuri daya musamman da duniya irin duniya faila mun gode wa Allah mun gode wa Shehu akan wannan haka za ka ga misali Balarabe ya zama dan uwa na wato na soyayya tsakaninsa da wanda yake ajami in baka fata misali baya bambancewa cewa wannan ba nawa bane wanda kuma a asali an san ba haka suke ba misali to duk wannan yana nuna da'ira ne ta musulunci ta ƙara faɗi ta ƙara wato wato wato wato a'a kuma dan zaman lafiya ya game tsakanin juna da aminci kuma ya game tsakanin wato wayannan jinsi na mutuntaka na mutane daga baki da to ashe a asali da ma aka aka musulunci saboda haka mun gode Allah da failan nan ta zo mana a wannan karantarwa ta Shehu Ibrahim ya sadara sun zo ta hannun iyaye da kakanni da shehunnai da halifofi duk da suke mu ma gashi alhamdulillah mu da za mu ji Shehu Ibrahim ba amma mun zo mu iya gane wannan ma'ana kuma mun yi kore ta alhamdulillah to ita wannan yan uwantaka a cikin Allah din nan to asali ne fa daga cikin asalin addini ba wani abu ne aka zo da shi ba ko ko wani abu ne sabo daban ba eh dama can haka abin yake tsarin musulunci dama haka yake eh ba wai mabda'i daga cikin mabadi na sufanci kawai wanda yake yana dama nufi ya zuwa ga wato tsarkake zukata shi sufanci shi yasa wani tsammacin an magana yan uwantaka cikin Allah ko soyayya ce Allah kamar tsarin sufaye ne a'a musulunci tun asali akan haka gina shi eh akan haka gina shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi yana cewa al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu eh wato musulmi dan uwan musulmi ne musulmi duk inda yake dan uwan musulmi haka manzo Allah faɗa shi mabda'i ne na musulunci na watan farko asali daga cikin usul na addini la yazlimuhu kar ya zalunci musulmi dan uwansa kar ya saki wala ya haqiruhu kar ya wulakanta shi wulakantawa ma wani abu ne mutumin da yake ba wulakantacce ba ka nuna masa wulakanci da kaskantarwa saboda wanda dalili ko ta fahimta ta ta daban to wannan duka baya cikin addinin musulunci ma balle magana sufanci ko dariƙa manzo Allah ya kuba kan wannan kai ya zalunce shi wala ya hakiru kai ya wulakantar da shi wala yuslimu kai kuma ya sallamar da shi ya sallama shi a hannun magauta ko wani wanda suke neman cutar da shi ya mika musu shi duk bai halatta ba in mutum ya zo fake da kai ko ya makale a wurinka yana gudun tsoro yana jin tsoro daga wani wanda zai cutar da shi kai ko bai kamata ka mika shi hannunsa ba misali to duk waɗannan abubuwa manzo Allah ya ce musu ba zai wa dan uwansa musulmi haka haka na manzo Allah ya faɗa a cikin wani hadisi wanda wato marawaita bakwai suka rawaice shi ta kansa yin na'alarsu ma'ana sayyidina Ahmad bin Hanbal ya rawaita hadisin nan Bukhari da Muslim sun rawace shi Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih da Ibn Majah da safar da shi mutum bakwai nan da safar da hadisin nan daga kan sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu manzo Allah yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai cika hakikar mumini ba har sai ya so wa dan uwansa ma abin da yake so kansa eh ba zai cika mumini na gaske ba sai in ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa to san da zama mumini cikakke to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna mana wato kwatankwaci ko da ya faɗi wa'annan abubuwa na ƴan uwantaka da musulunci da muminanci da yadda ake kamata juna su kasance da junansu to manzo Allah ba kyalimi haka ba sai da ya bamu misali a aikace ba a iya magana ba kawai ya mana practical kuma bayan theory ko manzo Allah ya yi ya yi practical mun gani ya ba da wato namuzuji kyakkyawa ga ƴan uwantaka cikin Allah shine lokacin da ya fita yana mai ƙaura daga Makka zuwa Madina a bar haskakawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wato ya kwashi dukkanin raunana daga cikin makka wanda suka bi shi daga cikin musulmai saboda wato zalunci da kuma a a tankili irin azabtarwar da su kafiran makka suke yi qurayshawa ga musulmai da duk wanda suka musulunta saboda ana ganin lokacin musulunci yana da rauni ba kowa ne daga cikin mutanen makka ya musulunta ba musulunci ba shi da karfin da zai iya mukawama da su ba Allah ya umarce su Allah ya yi izini su hijira a fita a koma Madina to a wannan fita da ake da koma maji da ake mun ga misali kyakkyawa daga sayyidina rasulullah ne da wantaka cikin Allah take kasancewa yana daga mafi muhimmancin ayyukan da manzo Allah yayi sallallahu alaihi wasallama bayan gina masallacin sa mai albarka madaukaci masallacin da ya gina a Madina din nan wanda har yanzu gashi muna zuwa ziyarar sa alhamdulillah to bayan gina wannan masallaci daga cikin manyan manyan abubuwan da manzo Allah ya so mai shine wato yan hada yan uwantaka tsakanin masu kaura da mutanen Madina hada yan uwantaka tsakanin masu kaura da mutanen Madina lokacin da mazalla ya zo su masu ƙaura muhajirai sun baro dukiyarsu a makka sun bar gidajensu a makka sun bar komai nasu har iyalinsu ma sun bari ko ba su da niyyar rawar da za su koma can ba su koma ba sun zo kenan eh ba su da wata niyya ta cewa wata rana su koma su tadda wa'annan abubuwa sun ta zo kuma sun ba Allah sun jo manzo Allah sun jo to shi kuma manzo Allah sun sanar da yazo tun daga su mutanen ba zai sa su cikin alhamdulillah suna cikin ni'ima daga Allah komai nasu yana nan dukiyarsu tana nan ba wanda ya kwace musu abubuwan su gidajen su da koman su duk suna nan wayannan baki kuma sun zo to sai manzo Allah ya dinga hada mutaka tsakanin su cewa wane ka dan uwan wane ne daga yau na hada ka sai ya hada mutumin Makka da mutumin Madina yan uwantaka sai ka je na hada ka da shi in ka kula wayanda manzo Allah ya hada din nan ba wata alaka ta jini ko ta surukuta ko ta shayarwa da ta hada su babu ba abin da ya hada su in ban da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ita kadai ce addinin musulunci ne kadai a tsakanin su kuma da shi babu wani kuma kowa ya san irin yadda su suka bi umarnin annabin bayan da manzo Allah ya ce ya hada duk mun san yadda suka yi ko suka dinga daidaita dukiyarsu ga junansu kai har sai da take Allah tabaraka ta'ala ya yabe su da abin da suka yi domin zaka samu mutumin Madina zai dauki mutum Makka da Annabi ya hada shi da shi a matsayin dan uwa ki to zo kai dan uwa na ne zo Annabi ya ce ka dan uwa na ne to kaga jari na naira dubu kaza ne misali dinari kaza nake da shi na jari to in dinari 40 ne sai ya raba biyu ya bashi rai to dauki 20 da 20 da rabawa zai biyu daidai ba ma zai ɗiba wanda ya fi nasa yawa ba zai raba biyu daidai ba sharbi misali ko zai je gona sai ce kaga wannan gona duk girman ta ta wuce to yanzu na raba ta gida biyu a auna a sa zari daga can zuwa can sai an ga girman ta sai a keta biyu ce ta gida ka dinga noma sai ya kai shi gidansa kaga wannan gidan nawa ne to yanzu mu raba biyu sai ya raba shi gida biyu sai ba shi rabi zana a cikin rabi zana a rabi abinda za a yi kenan sai je da shi wurin matansa ba ma wai ya je nemo wa mutumin makka aure ba a garin makka a madina ya tsaya masa har a bashi aure a'a ba haka ba mata na biyu ne zo mu je ka gansu sai ya je ya nuna mai su ta zaɓi wacce kake so a ciki wai sai mutumin makka ma ya zaɓi wacce ya nuna wanda yake so sai mutumin madina ya ce na sake ki je ki gama istibrai ki gama idda shikenan a zauna muka aure da shi daura aure shikenan yanzu zama matarsa abinda suka dinga yi kenan a wannan lokaci wato wata ƴan uwantaka ta wuce tunani ta wuce hankalin mai hankali ya sawwara ta domin da duk inda tunaninka zai kai za ka iya fahimtar a bada dukiya za ka iya fahimtar a bada duk wannan ko kasuwanci in kasuwancin da yake sai dai kai shi ka gan nan kasuwancin cikui nake yi ina sai da kaza kasuwancin cikui nake ko kasuwancin fatu nake yi ko kasuwancin art nake yi misali auren giwa to zo in koya maka yadda ake gari jari zai girki a hannunka kuma ka zo mu dinga tafiya tare sai na koya maka iya sannan haka suka dinga yi fa to duk wannan zaka iya fahimtar sa sai da shi wa bai wuya fahimta ne musamman wurin mutanen yau mutum yana kan kasuwarsa yana ma sirrinta yana da wuya yana da wuya kwarai akwai kishi na mutane bai so ka taddo shi cikin arziki to balle har yaje kai ka ya baka gidansa balle har ya kai ka ya baka dukiya amma duk wannan din bai sauƙin fahimta ne fiye da yaje baka matarsa ta aure wanda yake aure ba ya bashi akka ba ya baka yasa ba yaje neman ma aure a gari ba ya nuna ma matar sai ma ka zaɓi wacce kake so dan shi sake ta maza ce da mafushin ta yake jiki lasa tsaya ne shi zai nuna maka wanda yake so ka sakan masa sai ya aure ko haka suka da kai to wannan abu ya kai makwara kwarai da gaske a cikin wantaka ba wannan muzaji wata sura babba da zamu nuna ta nuna kaunar juna a cikin Allah fiye da wannan da manzo Allah ya nuna sallallahu alaihi kuma annabin ne ya umarci su na haka ba ijtihadin su ne su mutanen Madina ba annabin ne ya ce haka za su yi shi dai kawai ce yi wayannan yan uwanka ne daga nan na hada ku ayan wantaka amma yaya kuma za ku yi daga nan to kuma wannan ku ne kuka sani shi annabi ya sanya da ya muku ba za a yi daga ba shi da annabi ya ga muku ba za a yi amma su suka yi wannan istada har sai da Allah tabaraka Allah ya yi sai yana cewa wanda zai tabawa uddara wal imana min qablihim yuhibuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun abinda yake faɗa kenan cewa wato Allah yana yaban mutanen Madina wayanda dama suka mallaki gidajensu da su ne masu gari su ne masu gida eh suka samu imani kuma tun kafin su eh suna son waɗanda suka yi hijira zuwa gare su ba kuma sa samun wani kaikayi ko a wata damuwa game da waɗanda suka zo suka hijira zuwa gare su ne mutanen Makka wayo suna da anfusihim suna ma fifita mutanen Maddi mutanen Makka a kansu da abin da suke da shi ko da ku suna da bukata a cikin abu to wanda da Allah ya tsare shi da son zuciya san rai to wannan shine wanda ya rabauta wanda Allah ya tsare shi san rai da wawura da hannu ba bakeri to shine wanda ya rabauta wannan misali kenan da muka ɗauko daga wato da'irar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in kuma na magana akan zawiyar tijjaniya ne wata ke a tsarkakewa din nan mun gode Allah to ita tsarika tijjaniya dama tun farko an gina ta akan wannan mabda'i na ɗan uwantaka wanda yake yana wajabta soyayya ga juna da kuma mutunta juna da kiyaye haƙoƙin juna ita ɗariƙar tijjaniyar kakafin ga ta hajjar saboda haka duk wani abu da ya karo da mutuntawa ga juna da nuna soyayya da ƴan'uwantaka tsakanin juna da kuma wato kiyaye haƙoƙin juna ɗincan da aka faɗa da shi tijjaniya faɗa a baya ɗariƙar tijjaniya ko ta yi ne ta yi gabas ne shi wannan abin ya yi yamma ko menene shi kuwa ko da wani irin suna za a kira shi ko da wani irin kwalliya za a masa kwalliya to ba tijaniya bace ba kuma faila bace ba hanya bace abinda abinda zai tabbata kenan domin yana daga cikin sharuɗa ɗariƙar tijjaniya tun farko za a ga ma soyayya ko soyayyar muridai ga junansu wajibi yana daga cikin sharuɗan da in ka zo karɓar ɗariƙa gurin shi zai gaya ma sharaɗi ne sai ka so ƴan uwanka cikin Allah ƴan ɗariƙar tijjaniya ba a gaba a ɗariƙar kuma mutum ko ka san shi ko ka san shi ba da zarar ya bayyana ba tijjani ne to daga nan abokin ka ne ɗan uwanka ne ko da da kuna da wata matsala da shi ko wani saɓani da ta bayyana abun ka cewa an shi ɗariƙar tijjaniya to daga nan za ka zama da makaman ka dole ka ya zama ɗan uwa kuma eh abinda muka kiyaye kenan daga wato shehunai Allah ya da musu rahama ya saka musu alheri mafi yawa wanda duk sun rasu yanzu a da ni na san mutane da dama wanda har yanzu ma ko suna nan rai in ka faɗi sunan sai ka ce ahli za a gane wani ahli wani ahli wani ahli wani ahli wani ahli da yawan suna muna da su a ko ina za su ko to me yasa ake ce musu ahli nan ma na fa ahli bai isa ba ƴan uwa ƴan faila wai ƴan uwa ne wa'annan har ma sunan ya zama haka sunan ya ma narke ya zama in ka faɗi sunan sai ka haɗa da ahali sannan za a gani misali to kaga kenan wannan dai ya nuna maka irin yadda su suka ɗabbaka wannan kira tun a can baya kuma suka yi aiki da wannan sharadi daga jawo amfani zuwa ga juna da kuma kiyaye cutar da juna shehu tijjani abul abbas radiyallahu anhu ya ba mu labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya kwabi almajiransa in tijjaniya daga cutar da sashinsu kar wani cutar da wani a cikin dariya domin cewa ya ka gaya masa kan su cutar da ni shirya zane ce za a yi su da kai rasulullah ya ce idan idan azaba abahun baba in sashin su ya cutar da sashi to shi kenan su cutar da ni kenan cutarwa ce gare ni wannan cutar da sashi din da zasu eh to ka gani zaka ga wanda zai ƙara abinda zai ƙara nuna maka irin wannan yawa ta ta Allah duk zawiyar tijaniya in ka taras sai ka same ta cike take tab da mabambantan jinsi da mabambantan yarurruka da mabambantan matsayai kuma a haka zawiya take rayuwa ba zawiya tijaniya ta faila da zaka nufa ka tarar ba haka take ba zaka ga cike take da mabambantan yarurruka wannan bayarbe ne wannan inyamuri ne wannan bahaushe ne wannan bafulatani ne wannan kaza ne wannan dan gari kaza wancan dan gari kaza kuma duk a haka take rayuwa zawiya suna tare kowa ce yake dan uwan juna ne shi baya jin cewa wannan ba daban ne wancan kabila ne wannan yare ne tijjaniya ce kawai take da wannan sannan kuma cike take da mabambantan matsayi wannan shehu wani ne wannan kuma muridi wani ne a haka za ka tara ko wannan wato wato wato wato alhaji wani ne wancan kuma ba kowa ba ne haka duk dai gashi nan haka za ka tadda ita har da gwamna har da sarki har da da dan majalisa da dan sanata da dan wa da kowa ma duk kuma ga sunan kuma ta cikin Allah ana tare ana haduwa kaga tsoho tukub ya zauna ga kugunsa ga yaro shitan wanda bai wuce shekara goma ba ana kan wazifa baya jin kyama ya ji cewa wannan ba nawa bane ko wannan ai ba sa'a na bane yanzu zuwa kusa yaje kai ta shiga wannan dan gurin yara ne ba za ka yi haka ba wannan dai a tijaniya kan mako haka za a kewaye a da'ira kuma a ga masallah kowa ya miƙa hannu ya miƙa juna hannu a gaisa baya jin ɗaukaka akan sa cewa wannan wani ne ba zan gaisa da shi ba ko wancan ba na ba sa'a na bane eh to kaga lamarin ɗariƙa kenan haka dama ɗariƙar tijaniya kuma zawiyar take eh wannan ma za mu iya ganin misalinsa kyakkyawa daga abin da Maulana Shehu Ibrahim Radiyallahu ya faɗa a cikin rahilarsa ta Ghana sanda ya shiga Ghana yana tuna ko yana ambatan wasu daga cikin ƙabilu da suka zo duk suka shiga cikin wannan din dalika tijaniya a ƙashin sa ƙashin failarsa Radiyallahu yana cewa ko ikhtalafat arsunuhum wal aqadu muttahidun haqqan lirabbil hamd awwaluhum hausa wa ahlu zurma kaza da gombal khairu fihim amma waja'ani yoruba kazaka mushi wa wangara waja'ani manfurshi kazaka kwatakwale wa farfara atau kazaka junga wa min alfayd rawaw wa qawmu gurma wa busanga wa fula gawo wa wala ahazu anniwila guran shija wa kusasa walubi bargo da gati fa azalu nasabi sasa wa adara fatil qaba'ilu saqahumul khatmu tijadil qa'ilu alimi da fa'ul kabir yarmin ba'id يعني مقامه لمكتم الفريد eh to wannan kaga wannan kyakkyawan misali ya abu da shi yake faɗa game da abin da yanzu da muke da muke claiming cewa zawiya tijjaniya take take da mabambantan yarurruka da kuma duk a haka ana nuna juna kauna ne da soyayya ba wanda yake jin wannan ba nawa bane zaka ji yana cewa inda suka zo wurin suka ashe dariƙa tijjaniya ikhtilafat al-sunuhum eh harasan su duk sun san saba ba harshen su ɗaya ba yaran su ɗaya ba wal aqadu muttahidun amma abin da ke kulla a zuciyarsu kuma ɗaya ne cewa dai ga yare ya ba- ya canza ya zama ba daidai ba ba ɗaya ba amma kuma zuciya ɗaya ce na rabbil hamdu eh shehu ibrahim ya ce mun gode wa Allah kan wannan cewa gashi dai duk da bambancin yarurruka amma zuciya iri ɗaya ce awwaluhum hausa farkon wanda suka so mu zuwa suka sallama wa lamarin mu a nan cikin mutanen gaya ɗin nan shine mutanen hausa wa ahlu zurma sannan zurmawa kuma su ma suka zo kaza da gwamba sai kuma wani kabila da gwamba ga sun da gwambawa alkhairu fihim amma wanda alheri ya game cikin su waja'ani yaruba sannan yaraba su ma sun zo su ma sun sun karba ahadi a hurin mu kazaka mushi aka na mushi kaga kabila ce kenan wa wangara sai wangarawa su ma sun zo waja'ani man furshi sannan man furshi su ma sun zo wasu kabilun ma kamar aljanu a sunan dai Allah kara musu yarda kazaka kwatakwale to yanzu kada wata kwatakwale kun ba gun shehu ma lamarin shehu ma la ai ba wasa hmm gode Allah kai la kenan wai kaza aka kwatakwale kaji kowa ma yazo din wurin sa ne kaza aka kwatakwale aka na kwatakwalawa sun zo wa farfara da farfara a can su ma sun zo kaza aka junga haka na jungawa ma wa min alfaid da wasu ma sun sun koshi da faila sun sha faila sun yi dam wa qaumu gurma sanan da mutanen gurma wa busanga da kuma busangawa wa fala da fala fala- fala kuma kaje wani kabila ce fala ga sun eh gawo wa wala da gawo da wala aka zo an ni wula duk sun karɓi wulaya da gare sun karɓi mana wato sun yi sun wal- sun yi wula- wala'i mana sun yi taffa da ni gurin shi ga- ja'u ga gurin shawa sun zo wa kusasa wa lubi da kusasa da lubi da sun zo bargo da gati fa'a fa'a zalu nasabi da bargo da gati duka sun zo su suka tafi man da gajiya ma da gajiya hanya ta dauke saboda jin daɗin waɗannan da sun zo an shiga cikin lamarin Allah ka san mutumin da yake wato na Allah in ya zo so yake ga duk mutanen Allah sun kama eh so yake ga duk mutane sun sun karba ahadi sai ji dadi a ransa eh to yanzu duk ma ya tafi wa da shehu gajiya wannan din sasawa adara ko da sasawa da adarawa duk sun zo fatil qaba'ilu sai ce wa'annan kabilu da na faɗa a sama saqahumul khatmu tijani shehu tijani abul abbas da kansa ya shayar da su kaka ganni a ciki ba ni bane eh shehu tijani da kansa yake ake sakawa ya shayar da su alƙaido wanda shi ke faɗa yana cewa al-barhul kabiru yamin ba'is dama ita igo shi igo ne babba yana harbi daga nesa daga nesa yake dirke yake dirke mutane kawai eh kamar igwa ita igwa ba harbin kusa ake ita ba harbin nesa ake yi. ba kamar piston bane da za a zo shikenan sai an zo kusa da mutum za a harbi shi amma igwa ai daga nesa ake tsana a tashi gari guda da ita to shi tijjani ce ni igwa ne daga nesa ma nake harbi mutane dan ya ishara zuwa ga faila shi sai shi ibrahim yake cewa ya anima qama hulu muka tamal farid abinda yake nufi da igwa dinnan kuwa shine mukamin sa wanda yake boyayye wanda kuma yake wato madayanci cewa shi ne madayancin matsayi ne shehu radiyallahu anhu duka baki da to wannan a a a wato ya nuna mana irin wannan sha'ani na ɗan uwantaka da muka kiyaye da cewa kuma wato lamarin Allah da lamarin su ɗan uwa wato na ɗariƙa to dama can aka yi suma kuma aka yi dore aka yi hayyo Eh, in an ga wani abu saɓanin haka to daga gare mu ne kenan ya ɓaci sai mu dawo mu gyara kanmu Eh, za mu iya tunawa irin abin da ya ya dawwama tsakanin na daga soyayya da kuma ƴan uwantaka da mutunta juna da taimakekeniya tsakanin waɗannan wato a a mazaje na baya da fadalar shehu ibrahim ma'ana da dalilin shehu rabiyallah da yadda ya haɗa kansu eh, wanda ya zama shi ya iya daidaita tsakanin zukata kuma ya ya ya wato ya iya ƴantar da zukata daga cututtuka da suke damun su irin cututtuka na ciki amma akwai ƴan cututtuka na zuci wanda sukan damu mutum wanda in ba a yi maganin zuci in ba a yi maganin sa cikin zuciya ba to wato abu ba zai kyau ba eh ah, kamar misalin kin juna kiyayya da juna haka kawai kaje ba ka san wani eh bugudu da kurhu haka kawai kaje ba ka san wani haka na da hassada tsakanin ko malamai ko tsakanin muridai ko tsakanin wasu ma da yan uwa kowaye akwai wani abun hassada shi haka kawai zaka ji dan me wani zai zama kaza bai kamata ya zama haka saboda haka hassada sai ta motsa shikenan kaza ka ko da gilza taurara harshe tsakanin mutane wajen magana dan kana ganin wani bai kai matsayin ka kuka zaka za sai ka dinga masa mu'amala take mai tauri eh ko kuma la'ancice ne juna ma haka kawai ka ji zuciya ka tana ina ka la'anci wani ka zagi wani kai ta zagi zagi kai ta faɗa maganganu akan marasa daɗi akan mutane irin wannan ko kuma isti'la'i jin ɗaukaka akan mutane ka rika jin kai fa ka fi kowa ko ka fi saura ko kaza kaza kaza irin waɗannan duka da wasu su daga cututtuka dai waɗanda suke wato duk suna faruwa a cikin mujtama na mutuntaka eh mutane da yawa zaka ga sai su cikin wani to mu Allah ya kiyaye mu da dalilin shiga cikin tsarikatul jami'a da faila shehu Ibrahim sai kaga alhamdulillah duk an sake mana waɗannan cututtuka a zuci an wanke zuciyar tas tas kowa kallon sa muke yi tsarki kuma kowa kyautata masa zato ake cikin Allah ba wanda zaka kana gani da ba in ko kaga ba haka ke ba to sai ka buci zuciyarka ko sai ka buci zuciyarka wannan shine abin da yake a kowace zawiya idan mutum ya duba to abin da zai tare kenan to tunda muna ta magana a cikin yanwantakan nan cikin Allah dan mun faɗa abubuwa da da misalai da abubuwan da suke a cikin tarihi game da yadda mazajen baya suka kasance to ma iya tambayar kanmu kamar misali yanzu lallai dai abubuwa ba sa tafiya akan saitin da ya kamata su tafi kai eh dole akwai lam'a kuma wannan dama ɗabi'ar mutane ce duk sanda aka samu lokaci ya ɗan yi nisa to sai kaga an ɗan yi nisa da wasu abubuwa kuma sai an dana ta ƙoƙarin ya za a koma kansu wannan ɗabi'a ce ta mutane haka abubuwa su mutum akwai saurin mantuwa balle yau da gobe sai Allah to da ya za mu yi wani irin strategiya za mu yi amfani da ita wani strategic wato wani irin salo za a yi amfani da shi wajen sake komawa kan wancan abu da mazaje suka aje ma kansa na daga wato a ƙarfafa soyayya da juna ɗin nan da kuma ƙarfafa wato ƴan uwantaka a cikin Allah ɗin nan ya za mu yi ya daga abin da Allah ya jarabe mu da shi a wannan zamani wato rauni na wannan a tamce wannan kulli da ke tsakaninmu na yan uwantaka da kuma soyayya an samu karanci na yan uwantaka an samu karanci na soyayya cikin Allah a wannan lokaci ba kamar irin yadda a baya ake ba eh da wuya kaga dan uwa yana abokantaka dan uwansa sai dan wani dalili na duniya ko da tijjana ne tijjana ne yan faila ne kamar haka galibi wanda ake zaune da shi sai ga akwai dai wani garazi na zuciya akwai dai wata manufa a rai wanda ita ce ta sa ake zaune da shi akwai abin da ake so a amfani da shi daga gare shi ne jawo haka ko kuma a'a in ma an zauna da duk mutum uwa cikin Allah din daidai to sai kaga wani wanda yake ana ganin ana amfanuwa da shi ta wani fuska ta duniya sai kaga an fifita shi akan saura ko an fama da shi an fi yin nan nan da shi saboda shi ne wanda da an tashi wata hidima za a ce kawo kaza ya kawo ko yi kaza yi zo kai kaza mu tashi to duk irin wa'annan ya za mu yi misali abinda yau muka sama kenan mafi yawa shehunnai da dama Allah ya kara musu yadda radiyallahu anhum sai kaga sun saki manufar ta farko da ta sa magabata suke zagaye cikin yan uwa yau suna wannan gari gobe suna wancan gari yau suna wannan zawiya gobe suna waccan wajen ziyarce ziyarce cikin Allah su manufan na bayan shine zuwa su yi wa zukatan yan uwa caji su zaburar da su cikin bin Allah da komai su kuma na yanzu galibi suka ga mafi yawa Allahu alahu ba za ta rada ɗaya ba amma mafi yawa suka ga su kuma abin da suka mai da hankalin su akai shine wani amfani da sha'anin duniya me za su je a har haɗo na hadiyya su tafi da shi me za a je galibi yanzu shugabanni sun zama ba sana'a ba wani aiki kawai akan haka za su rayu akan yan uwa eh me za su har haɗu da shi za a ci da iyali shi za a yan uwa sutura shi za a yi wa kaza to duk wannan sai zama wato wataƙila ko ba shine manufar da ta farko ba kila dai za a iya cewa wannan ratsi ne an ɗan saki hanya kaɗan da ya kamata a ce an koma fiye da haka eh to duk wannan abubuwa suna nan to mu magabatan mu Allah ƙara musu yadda ba su zama suna abokantaka kowa ba ba za ka ga suna haba-haba da kowa ba ba za ka ga suna nan nan da kowa ba sai in sun tabbatar da samun yadda Allah ga wannan bawan sai sun ga ya fifici sauran ɗan uwa ne a cikin wato ƙoƙarin bin Allah da kuma kulawa da abubuwan da ake kai daga sha'anin bautar Allah da kuma wato wato wato tsarkar zuciya da kuma in ka ga suna neman su ɗibi da mutum ko suna ɗaukaka shi sama da yadda kake tunani to za ka ga in ka bi shi sai ka ga salaha sa ta bayyana shi sa suke masa wannan amma yanzu kuma sai zama abin watakila akasi ne in ka ga shehi yana ta fifita muridi ko yana ta nan da shi to galibi wanda ake samun dan wani amfani ne ta gurinsa in ba 'yan kaɗan da Allah ya kiyaye ba to kaga wannan ya zama saba wani fani eh ba za ka ga suna son wani ko suna kin wani ba sai cikin Allah su magabata haka suke to yanzu menene zai zama dabara da za a yi ko ko ta hanya za a ba koma wancan salon da aka baro a baya to na farko daga cikin shawarwarin da zamu gabatar shine mutum ya zama ya fuskanci ko jagora ne shi ko ma ba jagora bane muridi ne shi to kuma dai wane ne ya zama ya nufi zafin Allah da soyayya duk wanda zai so duk wanda zaka so ya zama dan Allah zaka so shi foundation din shi ne Allah ma'ana menene alakar sa da Allah to gwargwadon san da zai samu a kanka ai an tambaye shi Ibrahim radiyallahu anhu ta'ala wa ka fi so a rayuwar shi wa dai ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ba sai wa kuma bayan shi sai ce sai kuma wanda yake wato yake bin sa a cikin abin da yake kai kowa gwargwadon nasibin sa cikin bin Allah bai tsacawa na kowa na ba kawai daga nan daga kan annan sasu shi kaɗai ne ba sharadi a duk kuma wanda zan so to gwargwadon alaƙarsa da Allah da yadda ya tsaya wa Allah lamarin Allah to gwargwadon san da zan masa kuwa to shi haka ya kamata kowa ma ya zama kenan ya zama duk soyayya da za wani ya samu da gwanka to dalilin ta shine yadda lamarin sa yake tare da Allah tabaraka ta'ala sai ya zama kenan babban manufa ta soyayyarsa ko kusanta shi shine kusancinsa da Allah da kuma sansa ga Allah da kuma yin kokarin sa cikin lamarin Allah da ƙarin himmarsa da kuma ibadarsa cikin zuciyarsa shine zai bashi soyayya ka ba wani abu daban ba eh shi zai bashi soyayya ka ba wani abu daban ba to kuma ƙaruwar soyayyarsa da ƙaruwar ijtihadinsa da ƙarin himmarsa shine zai daga ƙara masa soyayya ka raguwar wannan kuma shi zai rage masa soyayya ka to wannan shi kamata ya zama ya zama dai shine ma'aunin kawai in ya ƙara zabura ka ƙara zabura cikin sansa ka ƙara zabura cikin kula da lamarinsa da kuma kusanta shi in ya yi baya baya kuma shi kenan shi ma ya baya baya to da haka ne ma zai dinga zabura din kuma da haka ne ma mutum ya sanya competition cikin bin Allah dan sun san sai da haka za su samu yadda ka eh to wannan kenan an rawaito ko Imam Bukhari ya rawaita da shi da Imam Muslim sun rawaita daga sayyidina Anas radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun man kunna fihi wajada halawatul iman mutum uku ko abu uku duk wanda ya samu kansa a ciki ko yana da su waɗannan sofin guda uku to ya samu ɗanɗanon imani wannan shi ne wanda za a ce ya samu ɗanɗanon imani wayannan abubuwan guda uku na farko wato an ya kuna Allahu wa rasuluhu habba ilaihi min ma siwa huma sharadi na farko wajadi na farko ya zama Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafi soyuwa a gurin bawa fiye da wani wanda ba su ba wannan abu na farko kenan in ya zama haka to ya so madandanan zakin imani ɗaya kenan wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah na biyu shine ya so mutum ba yana son sa daukai ba sai dan Allah to shi ma wannan ya da imani alamar dan imani a kana son bayan Allah dan Allah kawai ya mutum yake tsakaninsa da Allah shine zai samu soyayya ya yake ba tsakaninsa da Allah kuma shine zai zai jawo masa ya rasa soyayya na uku wa an yukriha wa an yakraha an yaudu fil kufri ba'da iz an qazahu Allahu minhu mutum ya je yana kyamata yana ƙi a ransa ya koma wa kafirci bayan Allah ya tsamar da shi daga kafirci bayan ya yi sallama da kafirci ya ban kwana da shi ya samu ya suɓuce kuma ya sake komawa to yana jin tsoron harkar ta faru da shi eh to wannan ma ɗan alama ce ɗan imani kama ya karawa an yi kafin nari kamar yadda yake ƙin a jefa shi a wuta ba wanda cikin mu zai je yana marmari yana so a sa shi a wuta a ƙona shi haka kawai to haka ma zai je yana ƙi a sa shi a koma kafirci ba na bayan yin sanar imani to wannan kenan to sai abu na biyu kuma hanyar da zamu komawa wato wannan abu da muka baro na daga soyayya dan Allah da kuma karfafa juna dan Allah shine wato a girmama juna da jin nauyin juna musamman manya daga cikin ahlul lahi lallai ba za a ce kowa manzilarsa ɗaya ba ce muridi ya san matsayinsa muridi ne shi mabiyi ne a shehi shehi ne ka san shi ka san yadda halifa halifa ne misali ko da a cikin muridan ma wani babba ne wani gashi nan kowa da irin girman sa ko girman na shekaru ne ko girman na ilimi ne ko girman na ma'arifa ne ko girman na wani abu na salaha ko kuma dai gashi nan to kowa ya san manzilarsa ya san matsayinsa to ya girmama na gaba da shi gwargwadon yadda ya kamata da shi wannan hanya ce da zamu kowa wannan yan uwantaka cikin Allah da kuma soyayya cikin Allah wannan kuma yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi shi ma dai yayi wasiya da shi har yau ah manzo Allah yana cewa laysa minna man lam yuqir sagirana eh man lam yuqir sagirana wa lam yarham kabirana manzo Allah yace ba namu bane wanda duk ya zama wato a a a, a bai girmama bai girmama oh man lam yuqir kabirana wa lam yarham sagirana ko wanda duk ya zama bai girmama babba a cikin mu ba to ba namu bane haka na shi ma babban da bai ji tausayin na ƙasa da shi ba bai ji tausayin karamin ba shi wannan ba namu bane kaga ashe kenan wannan tauƙiri da kuma girmamawa ga manya yana daga cikin abin da yake wato shi masharɗi ne da zai mai da mu zuwa ga wancan abu da muka baro da daga wata soyayya cikin Allah da kuma yan uwantaka cikin Allah a shehu musayib fadati radiyallahu anhu yana faɗa a cikin wata daga cikin wato wasiƙunsa a cikin wata daga cikin wasiƙunsa zuwa ga yan uwa da ya aika shehu yana cewa wa alaikum bit tahabubi wa ihtirami jami'i ashabi shehu na hore ku ji shehu ibrahim radiyallahu anhu da nuna soyayya ga juna da da kuma wato girmamawa ga dukkanin sahabban shehu tijjani abul abbas ma'ana almajirin tijjani yan tijjaniya kawai girmama ga dukkan yan tijjaniya fa innahum wallahi mazallatu qadami shehu yace wallahi da Allah nake muku rantsuwa su wato mazarmar kafa ce wurin da kafa take zamewa ne yanzu da mutum ya ci kafa wato sai ka yi taka tsantsan da almajirin shehu tijjani sai ka yi taka tsantsan mutuka da muridai saboda yanzu da kafa ka za ta gulle a wajen ko mai ka ɗauko sai ya kifi a nan ko mai kake ɗauke da shi na girma ko matsayi ko shehurtaka ko wilaya ko waye ka tako almajirin shehu tijjani ba daidai ba ka gorce ka gulle ka ci ƙasa to komai za ka ɓara yanzu haka koma zero haka shehu ya faɗa amma wa ƙafi haɗarihim bi gairi ma yurda sheha duk wanda ya sake muridan shehu tijjani suka kulle shi a ransu ba da abin da zai yi wa shehu tijjani daɗi a ransa ba shi ma'ana ka ji ka shiga zuciyarsu ba daidai ba eh ka shiga zuciyarsu ba a daidai ba ma'ana ba da soyayya da jin daɗi ba sun sa ka a rai amma ba san ka ne sa suka sa ka a rai ba ba jin daɗin abin da kai musu ba a jin haushin ka ne sa suka sa ka a rai ka shiga zuciyarsu ba daidai ba kenan ka shiga ba da yadda zai burge shi tijjani ba fala rubba ma yu addaba min zalika to mi wa ne ka samu ladabi daga wannan wannan abu zai ja ma ladabi shi ko halara za ta zartar da mutum ka ko san fa sai a hankali in halara za ta yi mutum ladabi to to Allah ya kiyaye kawai kauce ka bashi idan ka ka tada kai Allah kiyaye so da haka lalle ne sai mun kula da wannan na uku daga cikin waɗannan abubuwa da za su mai da mu zuwa ga soyayya da ƴan uwantaka cikin Allah ya zama musulmi an ya kuna da musulmi layyinar janibi mutum musulmi dan faila musamman ya zama mai taushin janibi mai sauƙin sha'ani kai ya zama tattaura a ta fama da shi to ba irin wannan ba ya zama wato mai sakin fuska a fuskar ƴan uwansa in ya haɗu da su an haɗu da mutane haba haba haba haba awani salamu alaikum na gaji sai di sai di a ta gaisa duk wannan kalma yana da cikin abin da yake wato ainihin nuna su yayin da ƴan uwanta kowa girma ba shi kake gani kake kowa babba ne kawai wanda aka gani a gaisa a sai di an fito ya gaji mu sannan mu sannan mu alhamdulillah masha Allah kan gaisa a juna ko saboda yin murmushi ga mutum ya murmushi a cikin fuskar ɗan uwansa to wannan yana daga abin da yake wanzar da soyayya kuma yake ɗaiɗaita wato aminci da kuma zaman lafiya tsakaninsu ko da ka gaba da mutum ka ɗaura fuska mai zai ji tun da ka karya mar rai ka karya mar zuciya sai ji shikenan wannan bayan wata ka nan babu soyayya nan sai ga kowane irin shari ma zai iya samun sa nan sai ga ya shiga cikin tsoro sai ga kaza amma kana ɗaura shi ka fuska ka saki fuska aka yi murmushi aka gaggaisa aka ji daɗi to ko dai baka samu biyan buƙatar ka yadda kake so a nan ba to aƙalla dai zaka ji wani daɗi a ranka ba za ka tafi da wani kulli a zuciya ba kuma wannan kaga ya wanzar da zaman lafiya ya wanzar da ƙarin soyayya mai juna a gani ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa murmushin mutum musulmi a fuskar dan uwansa musulmi sadaka ne ladan sadaka ne kaga mutum kawai kai saki fuska iya wannan ma sadaka ne inji Annabi sallallahu alaihi wasallam daga baki da to haka kuma na hudu wato dan uwa cikin Allah ya jawo wa dan uwansa cikin Allah duk wani amfani inda duk wani amfani ya makale to ka sa makata ka zunguro shi ya sauko yanda wani zai amfana ka sa wato makata ka zunguro shi ya sauko wato yadda yake wani zai amfana daga baki da haka na ya taimake shi akan wato wato musifu duk wani bala'in ya taso kasa zaka iya tarewa ƴan uwa to ka tare musu shi wannan ku kaga abu ne wanda yake muna da matukar bukatar sa musamman a wannan zamani da ake ciki wato wanda suke da hali a cikin mu ya kamata su kokari su waiwaye na baya taimakawa na ƙasa saboda irin rayuwar yadda ta zama yanzu tsadar abubuwa ɗinnan da ake ta kuka da su da kuma wato rashi banda ma tsadar ba ma kuɗin banda ma tsadar ba ya da ma iya tsadar ce kawai ga kuɗin baja-baja sai a ta siya wa damuwa to ba ga tsadar ga ba kuɗi ba kuɗin a hannun mutane in ka lissafi yanzu misali yanzu in ka kalli ƙaramin ma'aikaci wanda yake na aikin gwamnati ana ba shi albashi watakila bai haura dubu arba'in ba ko bai kai ba ma akwai mai talatin da kaza a cikin albashi yana da iyali a ƙasansa wato ana sai da buhun shinkafa wadda take ba ma wai wata wato ta alfahari ba buhun shinkafa wadda ba wata ta alfahari ba ma ana sai da ita dubu kusan sittin ba kaɗan to yi shi ku a wata ɗaya an bashi dubu talatin da kaza wannan ko iya buhun shinkafa zai siyo ba za ta ba zai ba zai ba zai wata ɗaya na ci ba za ta ƙari inda ma ya iya sayan buhun shinkafa kenan to da zai sai buhun shinkafa kuɗin ba ba su rabin buhun shinkafa ba kuma shinkafan nan ba ta yi masa ma wata guda a gidansa take karewa kuma a hakan ba shi ma duk wanda zai saye ta to kuma in ita kadai ma zai ji aikin nan to kuma ina sauran abubuwan da za a haɗa shinkafar da su a dafa eh a yi miya a yi kaza a yi to kashe dai to musifa ce iri iri ɗan tafiya ba tafiya ba za ka je wuri ko yaya in ta kama dole sai an je to sai ka ga kuɗin da yawa maganar dubu kaza za a yi da yawa bai da yawa ne tafiya ba tafiya ba ko aikin ma yake watakila gurin aikin da yake zuwa ɗin kullum sai ya buƙaci kashe kuɗaɗe da ya kafin ya je to kaga kan lissafa abubuwa rayuwa sun zama wasu lahawar lakwata wannan kuma wanda ma yake aiki yana samun kuɗi to wani kuma da yawa ba shi da aikin yamma wani kuma da yawa kaza ashe kenan a wannan lokacin ma ana da tsananin buƙata ya zuwa ga taimakekeniya cikin Allah ɗin nan wato wadda take za ta taimaka wajen ƙara soyayya da kuma wataka tsakanin Allah ya bamu iya Allah ya rahama asiri sannan ya daga ciki abu na biyar wato mu dinga yawa ɗan uwa ya dinga yawa ɗan uwansa uziri a cikin komai kuma ya muraja'a sa akan komai ba daga abu ya faru mutum kawai ya kulle ba eh ya kulle kawai shikenan wani ya mun haka to ai shikenan ma haɗu ko kuma zan rama ko kaza wataƙila ba a tattauna an ji yaya aka yi ba ba jimawa wani ɗan uwa ya shawara da ni ya shawara da ni cewa ni kamar yadda nake da wane tsakanina da shi an yi mu ma rasuwa na kuma gaya masa an yi rasuwan nan na tura masa saƙonni a waya da komai duk na gaya masa an yi amma wato lata an gaya masa ma na nuna masa saƙonni cewa na zo an yi rasuwa wane an yi rasuwa bai turo saƙo ba Allah ji garar bai kira waya ba bai zo ba kamar yadda muke ai shi kenan ni da wani kaza nace bayan nan an buga masa waya a gaisa to yasa zan kira shi bayan dai ya zana ce a buga waya ai akalla a gaisa a gaisa kuma sai a ji ko da wani uzi zai faɗa sai gashi daga baya da muka dan uwan ya ce min godiya ya ce kaga tsakanin rawan da ya lalace saboda da ni har na riga na yi spark amma da kamar shawarar nan na koma gida kuran da sai na buga masa ma gaisa sai gashi da mun ta'aziyya yana ta gaya min hanzarin da ya tsare shi bai zo ba bai abu kuma yana baya so ya kira a waya ya fi so ya zo da kansa ne to kuma gashi gaba sun yawa shi sa ya sa rana ne ya zo ya zo har gida ya tafiya sai ta dauke kwaga irin ta to ta kila da kayan ke wancan hukuncin na farko cikin hanzari da bacin rai to da ta kila zuwa yanzu kaga abubuwa su lalace shi yasa abin da ake so duk wani abu ya gitta ko yaya ya dan so su zuciya to ka fara bawa mutum hanzari kuma ka lalibo mafita iri iri ka bashi sai in kaga taki duk inda aka juya dai an juya an tabbatar cewa dai wannan mutum ba ta yi ba amma zai wuya ma a rasa mafitan nan ka samo masa mafita tukunna idan kuma ya zama mafita sun yi yawa amma kuma duk ya kasa fita ta ko'ina ka ba shi wacce mafita ka gama ta daidai ba wacce mafita ka ba bata daidai ba ga mafitan da yawa kuma gashi ya kasa fita ta ko'ina dole da kofin sun kulle to duk da hakan Allah ba ce ya dau hanzari Allah ba ce ya kai hanzarin daukar fansa ko kuma ka zo ka kulle shi a rai wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa inna Allah ghafurur rahim wanda Allah ya ce in kun yi afuwa kun kau da ke kun yafiya kun yafi abin da aka yi to ubangiji tabaraka wataala mai gafarta ne mai jikai mai gafartawa ne ko mai jikai saboda haka wannan ma yana daga abin da zai karfafa mana soyayya da kuma yawantaka a cikin juna in an kula da shi na shida daga waɗannan shawarwari da ke gani za su taimaka shine wato mutum ya zama ya dinga yi wa ɗan uwansa nasiha cikin Allah dan Allah amma ita wannan nasiha sai fa ta haɗa da ƙoƙarin suturce aibinsa da kuma kawar da ita a idan mutane ita nasiha in za a yi abu na farko da za ka fara shine ƙoƙarin suturce al'aurar wanda ka gani yana kan ba daidai wata kar ka fallasa ai wane yanzu kaza zama yau ga yadda yake yana ta kaza yana ta kaza to daga nan gurin ma ka lalata abubuwa ka ɓata komai abin ba zai yi ba abu na farko kenan ka lalata abubuwa gaba ɗaya ba wata nasara da za a samu a wannan ɗaya kenan abu na biyu bayan su ce aibi nasihar da za ka yi ɗin nan ka nufi Allah da ita don shi Allah shi zai sa taimako a ciki har shi ma iya fahimta ka kar ka zo yi masa nasiha don niyyar tozarci tozarta shi a'a ka zo yin nasiha nan don Allah da nufin gyara to in ka tsarkake niyya a cikinta to za ta yi amfani na uku shine karka yi ta a gaban mutane domin shi ma wannan tuzartawa ce baka tsaci abi ba amma yayin da zaka yi nasiha da nufin nasiha ta gyara to wajibi ne ya zama ka rufe aibubbukansa kuma sannan ka kau da abin da idan mutane ka ja shi gefe guda wa ɗaki kuka da shi gida wani dama wallahi zan riga wata nasiha da na gani ya dace saboda kaza kaza na hanga na gaba daidai ba da za a yi kaza za a yi kaza da zai fi kaza kaza kaza kaza kaza kaza to wannan ya fi wannan shi ne zai yi amfani to wannan zai ƙara nuna soyayya eh da kuma jin daɗi a ransa zai ga cewa to ashe wani dan uwana da yake zaune tsakanin da Allah ya nuna mu hanyar gyara da za ta amfani na bakwai shine a samu wato surukuta tsakaninmu da juna tsakanin ƴan uwa a dinga soyayya ana surukuta ana auratayya amma wannan soyayya da wannan surukuta in za a yi a yi ƙoƙari ya zama an yi ta based on soyayya fa ba haɗi ba in na ce a samu surukuta ba ina nufa a dinga auren haɗi ba wani duka aurwanci wani aurwanci wannan zai iya haifar da wani saɓani wanda ba a so maimakon gyara sai a rasa idan idan za a dubi mutum kawai a ce ga wancan aure kai ma zo ka auranci to ba su samu soyayya tsakani ba ba su samu a shakuwa wanda shi Allah shi yake sanya ta a tsakanin mutane ko wajen Allah bai nakum mawadatan wa rahma Allah ne yake sanya soyayya da jin kai tsakanin ku kuma aurata to haka za a dinga yi to a'udhu billahi abun fa zai ba a zo inda za a zo a ji kunya in ya zo wulakanta ɗan mutane ta zama dagwai in isa ta wulakanta shi abu ya zama dagwai haka ne za a yi ta yi to maimakon haka gara dai a ba su shawara a riƙa nuna musu hanya da za ka auri wance ko kuwa da ya kake ganin wance kuwa a halayen ta na kirki ga kaza sun ta a dinga yabanta a dinga yabanta wai dan a ga cewa kaman dan a ga cewa kaman wato wato wato ana tallata masa ita a rai ana kuɗe ta masa ne har ya ji ya karɓi aidiyan ya karɓi abin da kansa sai ga ila abin da ake so ya faru ya faru wannan shehunnai a can baya Allah saka masa da alheri sun yi ta kokari akan irin haka mafi yawa zaka ga shehunnan mu yanzu dubi misalin muna mu shehin da zan faɗa na gidanmu radiyallahu anhu misali shi ma ta tabi Usman misali da gidanmu da na sani fiye da ko'ina shi ma ta tanabi ya ayansa gaba da majalisa sai suka aure su mafi yawan ƴaƴansa da shi mata ne to kuma mafi yawa dukkan su almajiransa ya raba su aka ga wani kaga shine mijin wancan sai ga adam abuwa almajin shi ne dukkan wanda ke gaban sa din nan manya wanda ya ba aure kuma wacce ce kaji ba a zauna lafiya ba wacce ce kaji ba a samu ilimi albarka ba saboda duka abin ya tafi akan ikhlasi da komai kuma wannan ya ƙara dan soyayya da komai dama ma za su yi kullum sa da shi kuma yanzu kallon uba suke yi sun ga uban su ne yanzu shi a wurin da ma da kaza kaza duk daga baki da irin wayannan abubuwa sun dace yau ci gaba da irin haka dan yana ƙara soyayya da yankwantaka yana ƙara haɗe mu wuri guda in hakan ta yi amma kawai na faɗa sai an yi taka tsantsan kai zama auren haɗi ko kuma auren duri kai zama haka na takwas ya zama kuma an samu ziyarceceniya tsakanin ƴan uwa masoya cikin Allah wannan ya je ziyarcin nan nan yayin ya je ziyarcin nan saboda ita ziyara ta daga abin da take tana ƙara ƙarfafa rukunai ko ginshiƙai na ƴan uwantaka tsakanin ƴan uwa kuma yana daga abin da yake girgide waɗannan wato ginshiƙai na ƴan uwantaka da soyayya rashin ziyartar juna da kuma ƙaurace wa juna in ba a ganin mutum ko ba a haɗa da shi a kaga soyayya ba ta faruwa ma'ana haɗuwa ɗin lokaci lokaci amma haɗuwa ta zama dan Allah ya zama an ji ziyarar ne da zatin Allah kawai ba wani abu aka je nema na daban in wani ya kawo ya bayar ya ce gashi wannan zai dama abin neman albarka yana nan su ma mulki ana karfafa su akan su dinga gabatar da hadiyoyi gurin shehunai saboda nan din siyan albarka ne a wajen su amma kai ya zama dolantawa kar ya zama mu shehi ya zo ya dora a dinga cewa a yi masa kaza sai an masa kaza an zo an kawo shehi abinci tuwo da miyar kuga da shi aka kawo shehunan mu a da suna ci suna godewa suna wanke hannu suna jin daɗi yanzu an zo an kawo wannan mutum ya ta faɗa ba za a ɗauki ba zai ci ba a je a nemo masa maltina a nemo masa kaza a nemo masa kaza shi ba zai ci wannan kaza kaza ko ma ya kwashe kayan sai fita wannan ba sa girma shugunnai ya ta bala'i ya ta juwa ya ci haka ake wannan ba Allah aka zanewa ba haka haka eh ko mutum ya zo ta faɗa an kashe wani ɗaki an aje ɗakin yara ba a kashe hotel ba ba a kashe kaza waye ci haka ake shanan Allah ba haka ake in kana iyawa kai ba ka iya ka bari don Allah shine manufarka kawai eh kuma shehunnai mafi yawa wanda muka ji labarinsu a baya ko jiya a wajen majalisun da aka yi wani shugaba yana faɗar misalin wani shehi shine shehu yahuda zari radiyallahu anhu yace abinda aka kiyaye duk sanda yake fita irin wannan ziyarci ziyarci na sadar zumuncin yan uwa da kuma kira zuwa ga Allah zaka same shi kuma da kayan littafai kuma yana sayarwa dan kasuwa ne yana sayar littafai in ya je nan kuma yana wa'azi nan kuma ga littafan sayarwa ka zo ga ziyarci ga shi ke samun arziki baya jiran wani sai ya zo ya bashi akwai shehunan da yara zaka samu san sai tararraka akwai shehu mai hula ma a Kano mun san shi shehu mai hulan nan da ake faɗa ba wai hula ka- kansa ake nufi ba hula ɗinkin hula yake yana sayarwa shehu mai hula shi ne ma'ana shehu mai hula ɗin saboda ɗinkin hula yake yi gashi da shehi babban bijimi ka san shi a ɗari ƙaba da san shehu mai hula ba. ko yana karantar da jama'a yana wahala da su yana ɗawainiya da muridai da komai a kuma aka yana ɗinkin hula yana sayarwa ita ce arzikinsa ba jira yake muridai sun kawo wani abu kuma suna tafka tafkan gonaki dukkan su in ka samu za ka yi shi kan shehu ne yana da hukuma shehu wanda da shehu a cikin shi kowace shehu yana da shi za ka samu sa da gonaki kuma da suke tafiya an damana ta fada zai su yi aiki su noma shehu ibrahim dan kasuwa ne a ba dan kasuwa manomi shehu ibrahim da manomi ne ya noma gyaɗa mai yawa ya sayar da ita ake hidima ta Allah in wani abu ya zo kuma daga Allah shi kenan ma bai zo ba a jiransa haka ya kamata shehu ne da su kasance wannan ziyara ka a mai da ita wani abu hanya ce ta neman kuɗi ko na ziyara rukuni ne babba a cikin sufanci tun da mata kamar yadda suke cewa a ziyaratu ziyada ko ita ziyara ƙari ce kuma yana daga abin da ya- wato maulanmu Allah tabaraka wa ta'ala yayi isha- yayi yayi- yayi nasiha da shi ko yayi umarni da shi a cikin hadisi kudusi yana cewa ma wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutazawirina fiya wal mutajalisina fiya wal mutabazina fiya Allah yana cewa soyayya ta ta wajaba ga duk wanda suke soyayya dan ni suke yin ziyarceceniya dan ni suke zama da junan su tattauna dan ni suke kuma wato ba da kyaututtuka tsakaninsu da juna dan ni to duk wanda suke wa'annan dan Allah to soyayya Allah ta wajaba gare su na takwas na tara wato a samu kuma wato tamasuki a samu riko da hannun juna tsakanin yan uwa kan wannan yanan wancan yanan kowa ya juya junan baya a zaman yan barna waye ce haka a dariƙa ake yi waye ce haka ake yi ba haka ake a dariƙa ba ba haka ake a faila ba so ake a haɗuri ɗaya so ake a zama yan uwan juna duk gaba ɗaya kawai wani ya dinga warewa ko wani shehi ya ware shi da muridansa ya ce na wani yawan nan ba za a haɗu cikin yan uwa ba ko wani cikin jama'a ya kaza duk wannan ba daidai bane ba daidai bane a dariƙa ba a haka haɗuwa ake yi guri guda albarkar kowa ta shafi kowa in wani gyara kake ganowa a cikin ɗan uwa dole ka shiga cikin sana ka iya gyara su amma kana warewa gefe guda kai ba nasu bane wanda ya je kai ya zo gurinka, wanda bai dawo kai ya zo wannan ina ganin kamar sai zama wato ya haifar da wani abu da yake yana karo da wancan abin da yake na na soyayya ta juna da kuma wato ƴan uwataka ta juna cikin Allah ɗin nan Eh, ba zai yiwu a ce kowa da yake ɗan faila ko almajirin shehu ibrahim ko kuma ɗan tsari ga tijjaniya matuƙar bai zama almajirin ka ba to ba na- ba ba ɗan faila ne ba ko ba almajirin shehu ba ne a'a wannan hanyar ba ita ce hanyar shehu ba radiyallahu anhu abatan ba ta zama ba hatta ya kunu misal da sallin wahidi wajibi ne sai ƴan uwa sun zaka misalin jiki ɗaya eh da an taɓa can kowa ya ji shi aka taɓa shu'uruhum wahidun wa himamuhum wahid sai ya zama wato shu'urun su ɗaya ne kuma soyayya su ɗaya ce himma su ma ɗaya ce wuri ɗaya suka dosa haka ƴan uwan suke ba a taɓa ji a zamanin Shehu Ibrahim wannan ta faru ba har kuma zuwa yanzu nan ba a ji ta faru ba to in aka samu haka ta faru a cikin ƴan uwa to zai zama ba a da misalin da za a kafa da shi ko a ce ana da hujja daga wani aka kafa ko wani abu babu sai ya zama kenan shata layi aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim misal jasadi idza istaka minhu udwan tada'alahu sa'irul jasadi bil humma was sahar malam mazala sun san yana cewa misalin muminai a cikin soyayyarsu da juna da kuma jin kansu ga juna da kuma wato ta'adufinsu wato yadda suke tausasa wa juna kamar misalin jiki guda ne in wani jiki ko wata gaba wato ta zama ta koka ta ji ciwo to duk sauran jiki ma sai ya taya ta ta hanyar wato zazzabi da kuma rashin bacci yanzu idan dan yatsa kawai yana ciwo to zazzabi sai ya rufe jiki gaba ɗaya sai ka ji jikin gaba ɗaya kama zazzabi me yasa saboda gaba ɗaya suna ciwo a jikinka idan kuma gaban nan tana ciwo guda ɗaya sai kasa bacci yau ka tashi ka ta fama ka kasa bacci saboda gaba ɗaya kawai amma ta hana sauran jikin sakat to haka ya kamata musulmai da mu'minai su zama jiman Allah sallallahu alaihi wasallam da an taɓa wani gefe kowa ya ji shi aka taɓa to kaga sannan aka samu tamasuki aka samu haƙuwa wuri da duk gaba ki da kar wani ya ji cewa in ba nawa ba abu ya faru da shi to duk wanda ai ba nawa ne ba da goma kenan ko sha ɗaya oho. wato a samu isari fifita juna yayin da kake da wani abu kaga cewa wane ya fi cancanta da wani abun burin ban masa isa da ake kiran wannan haka sahabbai suka yi wayu suna la'an fasin walau kana bihim hasasa suna fifita wani su akan su ko da su suna da bukata eh ya daga cikin mafi girman sababai da suke karfafa soyayya cikin Allah da da- da mawadda shi wannan isa'i din nan ko mun gani mun ga yadda Allah tabaraka wataala ya yabo ga lansaru mutanen Madina saboda abin da suka fifita muhajirai da shi akan kansu eh kuma su suna da bukata amma suka fifita sahabbai akan haka to da ya kamata kenan mu ɗaiɗaita ga junanmu kuma mu ciyar a bisa wato mabukata daga cikinmu mu yi haƙuri akan wato a- a- a- a- a- wanda dai ya zo ya ci bashinmu ko wani abu irin wannan misali yi masa haƙuri mu saurara masa har ya samu yalwa kada ba ta ka ta kula shi ko kai masa kaza duk ba su ba soyayya ba ce wannan ba samu isari ba ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ko Eh, soyayya ba ta ko kuma imani ba zai tabbata ba har sai idan ya zama kana so dan uwanka abin da kake so wa kanka sannan wato na goma sha biyu kuma wanda yake daga na ƙarshe daga cikin abubuwan da nake gani za su ƙarfafi junanmu a cikin Allah ɗin nan shine wato kwaɗayi akan ba da haƙoƙin mutum musulmi duk waɗanda suke haƙoƙi ne na musulmi ɗan uwanka da ƙwarin soke su wanda manzo Allah ya haɗa su a cikin wani hadisi wanda Imam Muslim ya rubuta hadisin manzo Allah ya faɗi me haƙoƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa haqqul muslimi ala muslimi sittun haƙoƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi guda shida ne eh sai aka tambaye shi ya Rasulullahi ma hiya kuma hunna su waye wannan haƙoƙi ɗin nan guda shida sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idza laqita fa sallim alaihi in ka gamu da shi kai mai sallama haƙƙi na farko kenan da ka gamu da shi assalamu alaikum assalamu alaikum a gaisa ko ka washe hannu ba Allah kai mai sallama wannan haƙƙi ne na sani akan ka dole ka sauki ɗaya kenan wai za da aka fajibu in ya gayyace ka ka amsa kamar walima ko ɗaurin aure ko na abu wajibi dai ba uzuri ka amsa ka ce wajibi wai idan sun sa haka fansa lahu in ya nemi nasiha kai masa nasiha mai kyau wannan ma haƙƙinsa ne wanda Allah yana da shawara kake gani kamata ai kaza a'a to ni ku dai ai kake gani kamata ai kaza kaza in kana so ai nasara ka masa nasiha mai kyau As- akhlis lahu nasiha ta wani ruwa. kai masa nasiha tsan tsama na mai kyau wanda za ta zama mai amfani a gonsa kai masa taugi ko kai masa mugunta yadda zai je fada rai wai za a disa in yi atisha a gaban ka fahimidallah ya gode wa Allah fashin mitu sai ka ce masa rahmukallah hakkin sa ne wai za mu rada faɗu in ya rashin lafiya ka je ka dubo shi wai za ma ta fata biyu in ya mutu kuma ka raka ga ga masa gabari wannan haƙoƙin guda shida dole kowanne daga cikin yan uwa ya yi tunani kuma ya ta ƙoƙari wajen sauke su akan sauran yan uwansa in wani abu ya fara da wani ka je ka yi isafinsa da wannan ah, to wannan shine zai ƙara ƙarfafa soyayya ah, kuma zai ƙara ah, muna gode wa yan uwa muna kuma musu murna da wannan munasaba wayannan abubuwa da aka ambata din nan a matsayin shawara suke kuma a matsayin wato wani gora ne na maulidi kai ya zama dai mun zo kawai mun tashi ba cewa an bisa da yan uwa to wannan raba ce kuma muna wa dukkan yan uwa da suke kan hanya musamman wato fata alheri da addu'a Allah ya kawo su lafiya barka annabi sallallahu alaihi wasallama mutum yau ne juma'a yau ne da mafi yawa yan uwa suke kan hanya tuhuwa Allah ka kawo su lafiya duk baki da kuma duk wanda ya zo wajen maulidi shi ya kisa da biya ciki eh ya samu masauki daga gurin masu shirye-shiryen maulidi musamman nan Abuja ce ba irin sauran garuruwa da aka saba zuwa sauran mafiya sirtar da ake zuwa akwai gidajen shehunai da yawa akwai zawuyoyi da yawa a kurkusa akwai abubuwa duk sai a je ta a ta sauka da makarantu da kaza a ta bacci a nan ba kuma ba wani matsala amma nan garin abuja mafi yawa da gari ne yan boko ma'aikata da kaza kaza to in ka shigo ba gidajen shehunai za ka tarar da yawa ba wani abu za ka tarar sai ya zama mafi yawa dai sai otal otal kuma yayin kwamiti su ma nauyi ya yi yawa ma yadda za ka ce kowa sai ka je ka kai shi ka ba shi wuri a hotel ka kaza haka yan uwan mun shigo cikin ladabi da komai duk muka samu alhamdulillah fallah alhamdu mu zauna eh kwana ɗaya ne ai daga yau zuwa gobe ne an gama mai shi kenan kowa kama hanya ba wani abu a ciki in mun samu gurin da aka yi mu ne mun samu ma ko a bakin titi ne muka dan kwanta inda mota dai ba za ta zirga zirga wajen ko a ji a samu haɗari ba to duk da shi kenan a dai zama cikin ladabi da nutsuwa da kuma gode wa Allah da zikirin Allah da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ta hadiya ga shehu radiyallahu anhu eh dan zikiran da muka saba yi da kuma yabo na shehu ibrahim da muka saba yi duk da a ta yi duk inda yan wasu ka haɗa ta yi da diwani da kaza da ita yi baki ɗaya kuma a kyauta ladabi musamman a wajen taro yadda shugabanni suka shigo din na dinga girmamawa ba wai ladabi ko kuma soyayya shine sai ka je ka haɗa hannu da shehi wani ma ka je a ji masa ciwo ko a je a wahal da su su koma gida da kyar eh, akwai shehun da radallahu anhu shutu dalin yas Allah ya kara masa yadda ka shiga shara yawan tasa duk sanda ya zo mulkin nan aka gama daga nan hidaya asibitin shi daga nan Najeriya hidaya asibitin Faransa a jiya ka yayi jiya saboda yadda ake wahal da su su aka duk wannan rashin ladabi ne ya jawo mana eh mu rashin ladabi ba wacce aka ganin su ma ya isa kai ko ba ganin su ma ba ka ga su a zuciyarka ba dai ya isa mu yi ladabi yan uwa dai da duk wannan abubuwa ba tura tura a jiya ta hayaniya a kaza ka ganin mu haka ba haka muke ba ba haka hanyar nan take ba Allah ya saka kowa da alheri Allah ya kawo mana yan uwa duka lafiya Allah kuma ya maida mu lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara haske kara zama mu barka annabi Allah ban mu dan faila na hakika ba na da'awa ba barka shi radiyallahu anhu Allah kara mana su juya dan Allah barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq wal haqq wal hadi ila sayyidina mustaqim wa ala alihi haqq adri min al-azim صلاة تتنى بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها النار والشر والتأثير وتكون بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم الولي ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين